الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هداه وبعد السلام عليكم ورحمة الله مرة ثانية زام تقبل كراتم شرح السنة كرو نبي نوانا زنقو إن زام تاشي إن مالك يتو رحمه الله وعلم أن المتعة mala yace wa alam ka sani annal mut'ata lalle auren mut'a mut'atun nisa kenan don mut'a iri biyu ne shi yasa yace mut'atun nisa akwai mut'atul hajj tamattu na aikin hajji ana kiransa mut'a to mut'a ta aure ha wal istihlal da kuma halattarwa wannan haramun ne ila yawmil qiyamah har tashin kiyama babu auren mut'a a musulunci da farko ya halatta a farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya halattar da auren mut'a ya zo ya haramtar a yakin khaybar sannan ya halattar ranar fatih makka sannan kuma daga baya sake haramtarwa wannan haramun ne ila yawmil qiyamati wannan abinda malaman musulunci na sunna suka yi ijma'i kenan auren mut'a haramun ne babu wanda ya saba wa haramcin auren mut'a illa shi a ja'fariya shi'a su suna mut'a me ma'anar mut'a shine annikahu ila ajali aure zuwa lokaci mu daura aure ga sadaki zuwa yaushe zuwa wata shidda wata shiddan na cika to ba sai kai saki ba auren ya expiring da kansa kamar ka je wani service ne ko me ko ka je wani kasuwancin ka ka je wani course sai kai auren muta kafin ka bar garin a da halan ne amma yanzu ya haramta annabi ya haramtar to amma shi a har yanzu suna yi to in ka auren mutu'a ka tafi dan nawaye eh ka je gari ka auren mutu'a yanzu in yarka ce fa aka mata auren mutu'a aka batta da ciki dan ya za a haifa wai zai dauki dawainiyan da ƴaƴanka zaka ji ko dan da dan wani amma shi a suna yi har yau suna yi to haramun ne a musulunci ko da ajalin da kuka sa din ba za ku iya rayuwa ba misali nan da shekara 200 za mu rabu ba dai kun sa ba to haramun ne duk da kuna jin ba za ku kai ba ba za mu ce kun san ba za ku kai ba amma dai ba mu ga wanda ya kai shekara 200 ba a wannan zami to wannan haramun ne yana daga cikin manhajin ahlus sunna ba wai kace ba zan yi ba a ka kudure haramun ne din bayan ba ka yi din eh ba za ka yi ba kuma haramun ne ka san rashin yin abu ma daban sanin hukuncin zama daban mu rike tambayoyin mutu ba mala yace wa arif halattarwa mutum ya yi aure ya saka za ka halattar masa haramun ne wa'arif li bani hashim fadlahum ka sanar ka san wa bani hashim falalansu bani hashim sune zuri'ar annabi sallallahu alaihi wasallam dangin sa bani hashim bin abdul manaf ko ka san falalansu don kakannin annabi ne sallallahu alaihi wasallam me yasa zaka san falalansu li qarabati min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda kusaci da ke tsakaninsu da manzo sallallahu alaihi wasallam wa'arif fadla quraish wal arabi ka san falalan quraishawa wal araba da larabawa wal arabi shine daidai ka san falalan quraishawa da falalan larabawa duk ka san falalan su quraishawa bil khusus larabawa bil umum duk wanda yake balarabe ne ka san yana da daraja ba don kuma don annabin ka din balarabe ne alqur'anin ka din da larabci ya sauka wannan shi yasa amma ba wai don ka sako shi shi farin mutum balarabe shine wani abu ba la fadla li arabiyyin ala ajami wa jami'il afhadi ko da kuma dukkan danguna afhadi dangi-dangi wato duk kabilu na larabawa afhad jam'u ne na fahad fahad kuma daga kabila sai fahad yanki-yanki-yanki na jama'ansu duk larabawa ka yarda suna da falala fa'arif qadrahum wa huquqahum fil islam ka san darajar su da falalansu da hakkin su a cikin addinin musulunci wa maulal qaumi minhum maular mutum yana cikin su me ma'anar maular mutum yana cikinsu idan mutum ya sayi bawa ya yantar to wannan bawa yana samun dangantaka zuwa ga wannan mutane in maulan na qurayshawa ne to shi ma yana da wannan falala na qurayshawa din maulal qaumi minhum wa ta'arrab li sa'irin nasi huquqahum bil islami ka sanwa mutane hakokin su li sa'irin kowa yana da haƙƙi a cikin musulunci ko haqqul muslimi ala al muslimi ha akwai lafazin da ya zo da 50 akwai lafazin da ya zo da 60 musulmi yana da haƙƙi akan wajen musulmi dan uwansa guda shidda ha in ka gamu da shi kai masa sallama in ya rashin lafiya ka gaishe shi in ya rasu ka raka jana'izarsa in ya atisawa ya hamdala ka yi masa gaisuwa ha in ya kira ka ka ansa in ya nemi nasihar ka kai masa nasiha idan samsa ka fansa lau to wannan su ne hakokin musulmi akan musulmi umuman sannan wannan banda wannan hakokin kuma ka kame sharrin kargabarin su al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi ka kame sharrin ka daga musulmai in ba za ka yi amfanan mutane ba to kar kai musu sharri yana da kyau a cikin anguwa ka zauna a cikin gari ka zauna a cikin gida ka zauna mutanen da kuke tare su samu amfanin ka in gidan haya ne ya hada ku in ka kafa generator ka ba su wuta kara kana da musu da shi ai to su dan samu hasken kuma mana in kai bohol su samu ruwan da za su sha an ka amfane su in baka amfane su ba to ka kare sharrin ka daga barin su kar ka bude kwatamin ka ta kofar gidansu ha kar ka dinga hararan matan su akwai wani ya fita zai tafiya ma sai ya tuna wanda suke tare a gidan baya da mata sai ya koma da ya ce gaskiya shi ba zai tafiya ba sai wannan mutumin ya bar gida me ya gaskiyan shi na'am to musamman mutane hakkokinsu mala ya ce wa'arif fadlal ansari kuma ka san falalan ansarawa mutanen madina Allah ya ɗaukaka su zune aus da khazraj da sauran sahabbai ha wa wasiyyata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fihim kuma ka kiyaye wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam game da su annabi yayi magana akan sahabansa umuman yayi ansarawa yayi magana akan ansarawa kuma khususan لا تصبوا أصحابي إذا ذكر أصحابي فأمسكوا كركو زاجي صحابينا ɗaya hadisin ya ce in aka ambaci sahabai na ta kuyi shiru ɗaya kuma hadisin yana cewa la yuhibbul ansara illa mu'minun wa la yubghiduhum illa munafiq ba wanda zai so mutanen madina sai mumini ba wanda zai ki mutanen madina sai munafiki saboda haka mu so su gaba ɗayan su wa alar rasuli da iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam so su matansa guda tara da ya mutu ya bar su da ƴaƴansa wanda ya bar yarsa Fatima wadda ta nan aka samu zuri'a ta Hassan da Hussein da kuma sauran jikokinsa to wannan musan falalan su alan nabi sallallahu alaihi wasallam iyalan gidan shi musan suna da daraja zamu so su don son annabi za mu daraja su don daraja annabi amma fa ba suna da fifiko na doka ba ba za mu aje su a inda Allah da manzo bai aje su ba ba mu yin irin na yan shi'a ko me husaini husaini hasan din sun aje shi a gefe sai ta husaini ake yi kuma aisha ba san da husaini kadai bane ƴaƴanta abin da fatima ba san da husaini bane kadai ƴaƴanta ha amma kuma gashi nan su suka zane bar ali kuma ali radiyallahu anhu bayan fatima ta rasu yayi aure ya samu haihuwa ba san ba su san da falalan su ba su dai husaini husaini ko ina ya husaini ya husaini husaini bawan Allah ne jika ne na manzo sallallahu alaihi wasallam son sa yana daga cikin son wato manzo sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce su sama shugabannin samari in aljanna ne iyaka ba dadi ba kari amma ka ambace su musiba ta faru in ji wa in kana jin maganganun su wato wani abun abun dariya ne wani abun abun wauta ne wai Allah ya yi sainin a takarda ya ce zai halakar da mutanen wannan wani gari ne a iraq Allah zai halakar taharan taharan Allah zai halakar da su sai jibrilu ka yi sainin sai jibrilu ya yi sainin ka kai muhammadu ya yi sainin sai annabi ma ya yi sainin ka kai ali ya yi sainin ali ma ya yi sainin da aka ga fatima ke sainin sai fatima ta ce a ba zan yi sani ba ba zan yi sanin Allah ya halakar da mutane ba me yasa Fatima ba ki sanin ba eh ni na gani a lungu lungun cikin garin Tahran din akwai bakaken tutoci da an rubuta ya Hussein ya Hussein a jiki don haka ba zan halakar da su kaga na za a nuna cewa Husaini ne ya cece su ko to amma a ciki akwai karyatar da aikin Allah aikin Annabi aikin Jibrilu aikin Ali sai na Fatima to ɗayan kuma ina saudiya lokacin ina kallon shi a screen yana bayani ya ce ana tafiya a jirgin sama sai jirgin sama ya ɗauke wuta ya samu matsala tsit aka ce to yanzu fa sai dai a yi addu'a za a mutu sai kawai mutane jirgin suka kama ya husain ya husain ya husain ya husain ya husain sai wul sai jirgi ya kawo wuta da aka zo aka sauka sai aka ce to me ya faru ne da injin din da aka ji aka bude ashe injin din ne sabbi aka canza daga sama din wani ka duba wato abin inda su da gaske suke son annabi ne kai su son Hussein me yasa ba su ce annabi ne ba duk da ko annabin kace makarya ne kai saboda haka ai hattara da shi'a yanzu ba fitina da take gaban mu kamar shi'a ai hattara da su fala ta subbuhum kada ka zagi iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam ko sahabban shi wa arif fadlahum ka san falalarsu wa karamatahum da karamomi da Allah ya musu wa jiranahu min ahli madina hakan nan jiraninsa wato iyalan abin nan makotansa na cikin mutanen madina fa arif fadlahum والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ko musan falalansu na'am wa alam ka sani anna ahlal ilmi lam yazalu yarduna qawla al-jahmiyya ka sani fa malamai na sunna basu gushe ba suna mayar da maganan jahamiyawa na kin sifofin Allah da abin nan sifofin zatin sa da kuma mayar da wasu abubuwa na al'amarin gaibu din nan malamai ba su gushe ba suna musu raddi hatta kana fi khilafati bani al-abbas to kaji yanzu anan ya fitar bani fulan din ya fito da shi har sai da aka zo khalifancin bani abbas ha takallamat ar-ruwaybida fi amri al-amma sai ga wasu yan tsiraru suka yi magana akan al'amarin al'umma gaba daya wasu shurjima minan nas suka fara magana akan al'amari na addini don in ka tashi zaka yi fatawa halal ne haram ne ba kana magana da mutum ɗaya ba ne kana magana akan addinin al'umma ne sai wasu tsiraru wanda ba su da ilimin addini suka fara magana akan sha'anin addini to nan musiba ta faru wa ta'anu ala athari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka dinga suka ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka mayar da su na'am wa akhadhu bil qiyas wal ra'i wa kaffaru man khalafahum suka dinga daukan kiyasi da ra'ayi suka kafirtar da wanda ya saba musu anan suka dauki kiyasi wani kiyasi ake nufi ba kiyasi na fikihu ba kiyasi na wajen tauhidi a tauhidi babu kiyasi yadda suka zo haka za a tafi da su amma a wajen fikihu za a yi kiyasi za a kwatanta fa atabiru ya ulil absar ko to za a yi tibari da wasu abubuwan sai a kwatanta wasu abubuwan don a samu hukunci qiyas kuma yana da arkan ba arkanul qiyas al-maqis wal maqis alai wa wajhul qiyas wal illa al-jami' bainahuma wannan sune arkanin qiyasi guda hudu abinda zaka samu shine asalin da zaka dauki misali da shi da kuma sabon abin da ya faru sannan me yake hada su ta wace fuska zaka hada su misali tsakanin giya da wata kwaya giya ta da da wani abu da za a sha ko solution in kana so ka ce solution haramun ne me yasa sai ka koma ciki giya me yasa giya ta zama haram don ruwa ruwa ne aka haramtar ko don wari ne aka haramtar ko don zaki ko tsami ko gafi ko bauri don bugarwa solution yana bugarwa ko to mun samu illa ɗan illar da aka haramta giya ba don ruwa ba don wari ba don kamshi ba don bugarwa ne to idan aka samu wani abu mai bugarwa shi ma illa ta hada su to wannan illa ta hada su wancan haramun ne to shi ma haramun malai ce fadakhala fi qawlihim aljahil wal mughaffal sai ma wani jahilin mutum da wani gafalalle duk suka dinga shiga cikin maganar su wallazi la ilma lahu da wanda ba da ilimi kan al'amura hatta kafaru min haythu la ya'lamun har suka kafircewa Allah ta inda basu sani ba fa halakatil ummatu min wujuhin al'umma suka halaka ta wasu fuskoki wa kafarat min wujuhin wasu suka kafirce ta wasu fuskoki wa tazandaqat min wujuhin wasu suka zamanto zindiƙai ta wasu waje fuskokin wa dallat min wujuhin wasu suka bata ta wasu fuskokin wa tafarraqat wabtada'at min wujuhin wasu suka rarraba suka yi bid'o'i ta wasu fuskokin illa man sabata ala qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai dai wanda ya tabbata akan fadin manzo sallallahu alaihi wasallam wa amrihi wa amri ashabihi da umarninsa da umarnin sahabbansa akan al'amarin da annabi ya rayu suka rayu yadda sahabbai suka rayu suka rayu wa lam yatahatta ahadan minhum bai tsallaka wani daga cikin su ba ma'ana bai ture wani ya wuce ba wa lam yujawiz amrahum bai tsallaka umarnin su ba wa wasi'ahu ma wasi'ahum abin da ya yalwace su ya yalwace shi abin da ya ishi annabi da sahabbai na addini to mu ma ya ishe mu a zaman mu na musulmai walam yargab an tariqatihim bai ki wato tafarkin su ba bai kyamaci tafarkin su ba wa mazhabihim da hanyar da suka bi wa alima ya san cewa annahum kanu alal islami sahihi lalle annabi da sahabbai su ne suke kan addinin musulunci na gaskiya wal imani sahihi da imani ingantacce faqalladahum sai ratayu gare su dinahu addininsa wastaraha sai ya huta abinda suka yi shi zan yi wa alima ya san cewa anna dina lalle shi addini inna ma huwa bit taqlidi ai da taqlidanci ake yi wa taqlidu taqlidanci ba li ashabi muhammadin ne sallallahu alaihi wasallam za mu yi takalidanci ga maganarsu don su ne suke tambayan annabi qur'ani ke sauka ko da harshen su ke sauka sun fi mu sanin qur'ani sun fi mu sanin komai to abin da suka faɗa me ma'anar taklid ne ka wadatu da abin da wani yayi karkai shi shigi amma ba taklidul ama ba ba makauniyar takalidanci ba abin da in wani ne ya faɗa shikenan wani ya faɗa shikenan na yadda wani ne a ban yadda ba ba haka bane ba in wasu ne mutane daga ba suka yi magana wanda zai iya duba dalili mu mutane muna matakai daban-daban wanda yau ya fara karanta farillan alwala da sunnoni da musahabai dole sai ya takalidanci na ama din ma don ba ka da dalilin da zaka hanyar da zaka dauki aya hadisi ka san farillan alwala da sunna da meye zai bata ibada ko kuwa sai wanda aka tashi shine ilimin ka da kadan kadan zaka yi karatu zaka yi karatu sai ka zo ka shiga hadisi ka shiga nan ka shiga nan har ka fara leka ayoyin qur'ani har za ka zamanto daga cikin takalidanci gadin yana raguwa da kana karanta fikihu ne mujarrad babu aya ko hadisi a cikin fikihu farilla sunna mustahabi alwala na baci sallah na baci haka ka karanta in kai gaba kada za a ce to kaza farilla ne sai a ce li qaulihi ta'ala to kaga an fara daga darajar ka wanke fuska farilla ne Allah ya tafaqzilu wujuhakum ha wanke hannu farilla ne wa aydiyakum ila almarafiqi to kaga yanzu ka tashi da takalidanci da an ce maka farillan alwala kaza ne wanke fuska wanke hannu kaji ne baka san daga ina aka dauka ba yanzu ka san cewa daga qur'ani aka dauka aya ce ko kuwa babu sallah ga mutumin da hadisi ya same shi sai ya alwala wa ya faɗa la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta wa ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga a can malamin yace abu kaza yana bata alwala maziyu da maniyu da wadiyu da iska da waye kaga wannan kaji ne a ahlari baka zama mai ahalari daga ina ya dauko ba to in ka zo hadisi kaga ka tashi daga takilidanci ga mai ahalari ka koma ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to amma ba kawai yaushe bane mutum zai ce kai tsaye ni zan duba me Allah ya ce in bude Qur'ani in duba aya kaza kaza ne to ai kaza ne a'a baka isa ba dole kai takilidanci matakai matakai ne kar ai gaggawa kuma cikin karatu na'am ina muke malam yace wa man qala lafzi na'am wa man qala lafzi bil qur'an makhluqun fa huwa jahmiy wa man sakata wa lam yaqul makhluqun aw ghayra makhluqin fa huwa jahmiy duk mutumin da yace lafzi bil qur'ani lafazi na na karatun al qur'ani da nake yi makhluqun halitta ne fa huwa jahmiy shi ba jahmi ne wa man sakata kuma wanda yayi shiru ba wa lam yakul shi bai ce ba a a lafazi na halitta ne ko ba halitta ba shi ma ba jami ne wannan wa ya faɗa haka da qala ibn ahmad ibn hanbali haka imam ahli sunna ya faɗa imam ahmad ibn hanbal na'am to anan me ake nufi lafzi bil qur'ani makhluq idan na karanta al qur'ani innata ya ayyuhal ladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara wannan abin da na faɗa halitta ne ko ba halitta bane na baka ji sauti ba waye magana waye maganan waye karatun yanzu murya ta ba sabuwa ba ce ni din ba halitta ba ne muryar ba tawa ba ce to kaga hatsarin kenan shi yasa suka yi kai kawo aka ce imam ahmad din yayi tafsili an ka duba a sharhan nan kama akwai wanda yana son faɗaɗawa kuma ya kawo ummahat ya koma ummahat wato magana aka yi lafzi bil qur'an idan kana karatun alqur'ani muryar da take fita muryar namiji muryar ta mace ba ana gane bambancin ba to wannan din sabo ne shi din halitta ne amma abin da ke fita a cikin lafazin da kake yi ba halitta bane akwai wasu da suka ce to tunda ni ne zan yi karatun to dukkan su ma ai halitta ne tunda haruffa ne nake hadawa su fita ai haruffan yanzu ne da na shiru babu shi ai yanzu da na fara suke fita to suka ce halitta ne to in ka ce abin da ke ciki din halitta ne kafirci ne alkurani ba halitta ba ne abin da na karanta kuma kur'ani ne amma muryata da yanzu kake ji ina daga murya ko in saukar kasa ko muryar mace da zaka gane wannan muryar mace ce wannan na yaro ne wannan sauti din sabo ne halitta ne amma abin da ke ciki ba halitta ba amma karka ce a halitta ne ba halitta ba ne ba sani ba to zaka zama waje hame da mala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yace innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira lalle cikin ku wanda Allah ya rayar da shi tsawon rai zai ga sabani iri-iri canje-canje bid'o'i abubuwa suna canzuwa da yawa sai annabi ya ce fa iyyakum wa muhdathatil umur ina muku kashe ni ku nisanci sabbin al'amura fa innaha dalala ita bata ce ka ji lafazin amma na Abu Dawud ba haka yace ba ko iyyakum wa muhdathatil umur yace fa inna kullu bid'atin na'am yace wa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin na hore ku da ku riki sunnata da sunnar khalifofi na shiryayyu masu shiryarwa abubakar da umar da uthman da ali radiyallahu anhum sune khulafa'ur rashidun abdu alaiha bin nawajiz ku rike su da fikokin ku masu karfi an nawajiz wannan hakori hakware na gefe gefe guda biyu masu tsinin nan in ka rike abu da shi ba zai fita ba wannan shine nawajiz to ku riko ga sunnoni manzo sallallahu alaihi wasallam don kar su kubuce kinaya ce ta riko ga sunna din na malam yake cewa rahimahullah wa alam annahu innama jaa halakul jahmiyyati haka ne ka sani abin da ya kawo halakan jahmiyawa da wanda suka bi su annahum fakkaru fi rabbi azza wajal su sun tsaya sun yi tunani ne akan zatin Allah subhana fa adkhalu sai suka shigar akan sifar Allah din lima wa kaifa me yasa ta yaya wannan shine matsalar Allah ya ce kaza to ya za ku ce kaza Allah ya ce ar-rahman ala shi stawa wa ya faɗa mu tafi a hakan yadahu mabsutata ne Allah hannayensa a shimfiɗe ne wa ya faɗa a amintu man fi sama'i ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu salih yarfa'u ko ta'ruju al-mala'ikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana wannan Allah ne faɗa ku fassara su a yadda suke ku kyale su kada ku tsaya kuna bincike ha amma aka ce wa minal jibali judadun wa bidun humurun mukhtalifun alwanuhu wa garabibu sudin wa minal to wannan sai ku yi bincike me ya kawo wannan ko me yasa duwatsu suka zama kaza alam naj'al al arda kifatan ahya'an wa amwatan wa ja'alna fiha rawasiya shamikhatin wa asqaynakum ma'an furata ya kasa ta zama ahya'an wa amwata me ma'ana ahya'an wa amwata ka duba tafsirai da malamai suke magana akan ahya'an wa amwatan ahya'an ku a waje kuna raye amwatan na ciki suna mace ahya'an wani sashi na ƙasa raye wani sashi a mace ga sunan dai wannan sai ku yi ta bincike ku a cikin halitta amma Allah ya yi magana akan zatin sa alhayyul qayyum kace alhayyu to to wannan alhayyu din me ake nufi to ai haya ce ai in an ce raye ai abu mai rai zai bukaci ruwa zai bukaci iska wannan halitta kenan amma subhanahu wataala ba za ka san zatin sa ba yayin da suka yi magana akan Allah nan suka yi kuskure wa tarakul athara suka bar hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'ul qiyasa suka suka aje qiyasi wa qasu ad-din ala ra'ihim suka auna addini da ra'ayinsu faja'u bil kufri iyanan la yakhfa sai suka zo da kafirci kiri da muzu bai buya ana ji ana gani ga kafirci fa kafaru wa kaffaru al-khalqa su suka kafirce kuma suka kafirtar da halitta واضطرهم الامر الى ان قالوا بالتعطيل الامر يبقاتر da su zuwa cewa ayi ta'tili ma'ana a kore sifofin Allah a ta'til shine barin sifofin Allah wa qala ba'd ulama wasu maluma suka ce minhum daga cikin su akwai Imam Ahmad bin Hanbal suka ce al-jahmiyyu kafirun ba jahmi kafiri ne laysa min ahli al-qibla bai daga cikin masu fuskanta alkibla ko da yana cewa yana fuskanta din halalud dami jininsa ya halatta la yarithu wa la yurathu baya cin gado ba za a ci gadon sa ba me yasa ba jami ba wai masu maganganu kanana ba kaji kaji zubobin jami'an da malam yana hukunci akai yace li annahu qala saboda shi ba jami abin da yasa muka kafirtar da shi saboda ya ce la jumu'ata babu sallar juma'a wala jama'a ba sallar jami'i wala ide ne babu idi biyu wala sadaka babu zakka wa qalu suka ce man lam yaqul duk wanda bai ce alqur'anu makhluqun ba fa huwa kafirun duk wanda bai ce qur'ani halitta ba ya kafirta ba kaga ba jami'in da aka kafirta ha sun kore abubuwa na addinin gaba ɗaya sun rusa su a ganin su kawai su sun yi imani za su shiga aljanna fir'auna ma mumini ne eh fir'auna ba ya ce ya imani ba la ilaha illa alladhi amanu bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina a ba su ga al'ana din ba wastahallu as-sayfa ala ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam suka halattar da saukar da takobi akan al'ummar muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khalafu man kana qablahum suka saba wa mutanen da suka wato gabace su na magabata وامتهنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم suka zo suka fitine mutane da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam bai magana akai ba wala ahad min ashabihi radiyallahu anhu ko kuma ɗaya daga cikin sahabansa ba su yi magana akai ba wa aradu ko wa aradu ta'til al masajid wal jawami suka suka so su bar wato masallatai da masajid kanana masallatai wal jawami manyan masallatai da ake juma'a gaba ɗaya suka yi ta'atilin su aka bar su babu sallah gaba ɗaya masallatai sai ka gaba mutane a ba a sallah wannan jahamiyawa ke wa auhanul islama suka raunana musulunci wato musulunci ya zama yana da rauni ta dalilin su wa attalul jihada suka bata jihadi suka ce ma babu jihadi wa amilu fil furqa suka yi ta aiki na rarraba al'umma wa khalaful athara suka saba wa sunnoni annabi sallallahu alaihi wasallam wa takallamu bil mansuhi suka dinga magana akan hukunci da aka shafe annasu wal mansuh suka dinga daukan mansukhai suka ce su ma suna nan suna aikin su wahtajju bil mutashabi suka dinga kafa hujja da masu rikitarwa cikin ayoyi ko hadisai wanda ba sa ba iya fahimtar su sai in an koma ga malamai masana fa shakkakun nasa fi adiyanihim suka dinga sawa mutane shakku cikin addinin su waqtasamu fi rabbihim suka yi musu suka yi khusuma game da ubangijin su wa qalu suka ce laysa hunaka azabu qabrin babu wani azaba a cikin kabari wala haudun babu wani tafki na manzo sallallahu alaihi wasallam wala shafa'a babu ceto wala aljannatu wan nar wal jannatu wan nar lam yukhlaqa aljanna da wuta ba a halice su ba tukun ha wa ankaru kathiran suka yi inkari suka ki da yawa mimma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam game da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fastahalla man istahalla ne fastahalla man istahalla takfirahum wa dima'ahum ala hadha alwajh to wanda ya halattar da abin da ya halattar ya halattar da kafirtar da su da zubar da jinin su ne ta wannan fuska an ce jinin su ya halatta an ce kafirai ne an ce kaza don wa'annan dalilai ne aka kafa hujja aka kafirtar da su don Allah ga nusus ne ayoyi ne da hadisai suka tabbatar da wa'annan abubuwa idan mutum ya ce babu su me ya rage masa a musulunci kuma li'annahu man radda ayatan min kitabillah duk mutumin da ya mayar da aya guda da Allah ya magana a kai faƙad raddal kitaba kulla ya mayar da ƙur'anin gaba ɗaya aya ɗaya kace baka yadda ƙur'ani ba to gudu ƙur'ani baka yadda ba a fatu minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd wa man radda hadithan duk wanda ya mayar da hadisi guda an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzo sallallahu alaihi wasallam faqad radda al-athara kulla ya mayar da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam duka na'am وهو كافر بالله العظيم شيا كافر سوى الله مدوككي ما يجرم سبحانه وتعالى نعم نعم فدام نعم فدامت لهم المدة ووجدوا من منين واتو فدامت لهم المدة واتو متانين بايا اكي مغانا متانين عباسية دم aka tsawaita musu lokaci aka ba su yalwa Allah ya saurara musu shine fadamar lahumul mudda mudda ta tsawaita gare su ta dawwama gare su wa wajadu min sultani mauna ala zalik suka samu taimako daga shugaba ma'mun kenan suka samu taimako daga gare shi aka abin da ake fada wa wada'u sayfa was sauta a alaman duna zalika suka sauke wato suka ajiye takobi da bulala akan wanda suke kasa da haka fadarasa ilmin sunnati wal jama'a ilmin sunna da tafarkin jama'a ta ahli sunna ya zo ya faku darasa bi ma'ana in daras ba wai na karatu bane ya zama babu ya bace wa auhanuhuma suka raunana su wa sarata maktumataini sunna da jama'a sai suka zama suna boye li izhar al bid'i wal kalami fiha saboda bid'a da magana ilmin magana suka yadu cikin al'umma saboda haka duk lokacin da kaga sunna tana aikinta daidai to an danne bid'a ne an danne fitina duk lokacin da fitina ta tashi tana wu to zaka ga an danne sunna haka sunnar Allah take ina muke wali kasratim da yawan su saboda yawan da suke da shi wa takhadul majalisa suka dauki majalisu wuraren zama wa azharu ra'ayhum suka dinga bayyana da ra'ayinsu in an ga jama'a tana tare sai a ja shiga cikin su sai a dinga jefa mutane ra'ayin yau ai magana daya ai magana biyu har a dinga jan hankalin mutane wa wada'u fihi alkutub suka rubuta littattafai akan wannan aqidar su din wa atma'un nasa suka kwadaitar da mutane wa talabu lahum me ra'asa suka nema musu shugabanci ai za a nema in ka za a naka amir za ka zama amir ai ko za ka zama shugaba to mutum kuma yana so a ce shine wane sai ku kwadaitar da su duniya da shugabanci na'am fa kanat fitnatun azima sai fitina mai girma ta faru lam yanju minha illa man asama Allah ba wanda ya tsira daga wannan fitina sai dai wanda Allah ya tsirar da shi fa adna ma kana yusibu ar-rajula mafi saukin abin da ke samun mutum min majalisa min mujalasatihim da zama da su mafi saukin shine an yashukka fi dinihi mutum ya yi shakku gami da addininsa wannan shi ne mafi saukin hatsarin da ke tare da su in har ka zauna da su abu mafi saukin za ka fara shakku da addininka kai ɗin in ba wannan bato au yi bayi ahun ko ka yi mu baya na? au yi tabi na'am ko ka yi shakku gami da aƙidarka da addininka ko ka ce za ka bi su ka ce za a wannan maganar su ba gaskiya ne abin da suke faɗa fa aya da hadisi ne suke jafa ha shi kenan kai duk inda aka ja aya da hadisi shi kenan eh aya da hadisi suka ja to ta wani wani munasaba aka ja kuma suka suwa ake koyi da su wajen jan an ga aji magabata wajen dauko aya da hadisi ko kuma dai kai ne ka ji aya an ja innal ladina kafaru thumma kaza kaza shikenan aya aka ja Allahul musta'an aw yara ra'ayahum 'ala al-haqq ko kuma mutun ya ga ra'ayinsu shine gaskiya in dai ka zauna da su ko kai shakku addinin ka ko ka fara bin su ko kuma ka gana su ne gaskiya wala yadri annahu alal haqq mutum bai san cewa shine yake kan gaskiya ba aw alal batil ko kuma yana kan bata ba fasara shakkan sai mutum ya zama mai shakku ga addinin sa fa halakal khalqu halittu suka halaka hatta kana ayyama ja'far har ranakun ja'far alladhi yuqalu lahu al mutawakkil wanda ake cewa shi mutawakkil da yazo fa atfa Allahu bihi al bid'a sai Allah ya ruguza wannan bid'ar da shi Allah yana kawo shi sai ka ji wuta yana mutuwa na'am ba zan buga misali ba fa atba Allahu bihi albida wa azhara bihi alhaqa Allah ya daukaka ya bayyana da gaskiya ta hanyarsa wa azhara bihi ahlus sunna Allah ya daukaka ahlus sunna ta dalilin sa Ja'far yana zuwa Imam Imam Ahmad bin Hanbal da yana boye bayan an daddake shi an yi masa bulala akan yace alqur'ani halitta ne ya ki ya faɗa sai aka yi masa house arrest baya zuwa masallaci balle a yi karatu sai dai zo ya sallah ya koma ba magana da mutane an sa security suna kallo ana zuwa masallaci ahmad ya fita ko bai fita ya fita akwai wanda ya tambaye shi babu ba almajiri da yake zuwa karatu ku ba mabamai ne suka hana ku zuwa karatu ko to su bulala ne hana su zuwa karatu da kurkuku duk wanda ya je ku imam muhammad ba zai kai labari amma duk da haka masu kwaɗayin ilimi cikin suka tashi akwai wanda ya ɗauki siffar almajiri mai bara imam ahmad gidansa yana cikin lungu ne zai zo da kwaryarsa kafin ya zo gidan imam ahmad din zai dinga tsayawa kofofi haka halin sa'ili shai'un inda ku ga mai bara kuna da abin da za ku bashi sai wuce gaba gida biyu gida uku sai shiga lungun imam ahmad dama da littafinsa a cikin jakarsa sai je bude littafin ya dauki darasi sai ya fita kuma gida ɗaya biyu sai ya tafiyansa dama babbar rabba ce haka yake daukan darasi a wajen imam ahmad har wancan zalimin ya mutu jafar ya zo jafar yana zuwa ya ce imam ahmad ya koma majalisarsa ya bada darasi imam ahmad yana fitowa almajirai ko ina kowa ya zo da littafi kowa yana gani shine a gaba ba imam ahmad da ya hangi wancan almajirin ya ce to haula humu tullab wannan su ne ɗaliban ilimi sannan imam ahmad yake ba da labarin shi a halin nake ciki ga yadda yake zuwa ɗaukan darasi an yi haka ga sunna a wancan zamanin bata mutu ba yau ne za ta mutu na ina muke wa talat alsinatuhum wato harsunan su suka yi tsawo ma'ana maganganu ahlus sunna suka dinga yaduwa na rushe maganar bid'a na cewa qur'ani halitta ne dan ma qillatihim wa kasrati ahli bid'a tare da ahlus sunna sune kadan an bid'an sune da yawa ila yaumina hadha har zuwa wannan lokaci da muke ciki lokacin da imam barba har yake magana mun kuma za mu ce ila yau mina hada tare da yan bid'a su suka fi yawa amma ba abin da za su tsina na kan ahlus sunna ko sun so ko sun ki sunna sunna ce Allah shine mai kare kayansa ina muke والرسم وعلام الضلالة قد بقي منهم وترسم شين زاني الأعلام كما توتوشي جمعنا علم علامومي نبتنا قد بقي منهم يا ونزود كنسو قوم يعملون بها ويدعون إليها musulmi tane suna aiki da ita kuma suna kira zuwa gare ta yau a duniya ina ne garin da ake riko ga sunna ana musulunci daidai ha ina ne saudiya ko to a saudiyan ma ana maulidi a saudiyan ma ana wazifa a saudiyan ma ana bid'o'in amma ta yaya a boye a cikin gida maulidi za a haɗu a yi sadakan uku ma ana yi amma a boye ha saboda haka ana nan ana yi amma dai ba a yi bayar da aka iya la mani a yamna'ahum ba mai hanawa da zai hana su wala ahada ya hajizuhum ba wanda zai tare su ya hana su aikata wannan abu amma ya kuluna wa ya'malun game da abin da suke faɗa da kuma suke aikatawa lakin wal aqibatu wa'alam kasancewa annahu lam yaji zandaka qattun illa min alhamaj ar-ru'a zindikanci wato munafirci na addini bai taba zuwa ba sai daga wawaye ha wa'inda suke na hamas su ne za a ce wanda suna nan wanda ba su da amfani cikin mutane na'am aiwa wayanda ba su da hankali cikin mutane wawayen mutane wayanda ba za su cikin al'amura masu amfani ba suna na cikin mutane to kullun fitina in ta tashi su za su fara ɗibawa sannan kuma saura su bi su hamajin ru'a atba'un kulli na'ik masu bin dukkan mai ƙwalla ihu duk wanda ya yi ƙururuwa ya ce ga abin nan da na kawo ku zo ku bi sai a bi shi ba kowace jami'ar siyasa ba tana da mutane ba to kamar haka ne yau za ka fito ka ce kai annabi ya yi maka magana sai a bi ka wani ya karanta bukari a wajen annabi ko? wani ya karanta yi bukari cikin annabi kuma wani annabi ne yake zuwa gidansa ya karantar da shi kuma wai annabi ya ce masa ya wallafa littafi annabi ya ce masa ya wallafa littafi ha annabi ai farkon lokaci ya hana ma ai rubutu la taktubu anni ghayra alquran faman kataba anni shay'an ghayra alquran falyamhu kar ku rubuta in ba alqurani ba duk wanda ya rubuta wanda ba qurani ba ya shafe lokacin aya suna sauka ba a iya bambanta aya da hadisi aka shafe sai daga baya da an tabbatar da qur'ani an ware shi hadisi an ware sai ce uktubu anni da kuma uktubu li abi sha ko abu sha ya zo ya ce ya rasulullah abinda kake faɗa sun yi mai yawa annabi ya ce a rubuta masa nan sallallahu alaihi wasallam da ana rubutawa aka ce ya rasulullah kai in ka fi shi ba kana magana a ba kai fi shi ba kana magana duk abin da ka faɗa za a rubuta ce uktubu anni ina rantsuwa da wanda nake hannunsa ko halin fishi in ba gaskiya ba ba ta fita a baki na kama yau wani ya zo ya zauna a afirka a yammacin afirka a nigeria a borno a maiduguri a ya ce annabi ya zo gidan shi wai zai shiga gidan shi ya cire takalmi sai aka ce me yasa ka cire takalminka yace wai in annabi ya zo yana shiga gidana yana cire takalmi shi yasa ni ma nake cirewa ni ba san wani annabi suke nufi ba inda Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne shi yana kwance a kabarin sa a Madina nasallahu alaihi yamiruna ma kulli rihin suna karkata tare da kowace iska in kun duba fitintunu da suka wuce zaka ga ta dauki ire-iren mutane wani dan iska dan iska wani dan shi'a dan shi'a wani dan waye waye wani dolo dolo a makaranta wani duk wani wanda yake da matsala matsala ne ko tare da iyayensa ko wani abu ne zaka ga iska ta kado shi ko ba haka bane to mutum ya yi hattara ya tsaya da kafansa ya yi addu'a kuma duk abin da zai bayyana cikin al'umma karka yi gaggawan magana karka yi gaggawan shiga ka tsaya ka duba me ne wannan ɗin su waye suka kawo daga ina me alaka su da ainihin musulunci ko sabanin su amma kawai da zara an ce wane kasa ai wannan yaron gida ne ai ayan san shi ai wannan mutumin kirki ne shikenan kuma mutum zai iya wato zai iya zuwa da nufinsa mara kyawu ya zauna cikin ku tsawon shekaru kuna masu yadda da shi sannan ya fitar faman kana haka za fala dina la duk wanda ya zama haka fa baya da addini wanda kullun zai dinga bin duk wanda ya tashi sai ya bi shi ba tare da ka tsaya ka duba me ake yi ba to babu addini tare da kai saboda Allah madaukake ce وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءه العلم بغيا بينهم بس يسا باني باي سيد علمي يازو مسو علمي يازو سيد كسكا باني سيد بمبنشي سيد فداتي فداتي أما دا فارن أنزونا شروع وهم علماء السوء سون معلم واتو بنزا السوء munanan malamai ashabu tama wal bid'a ma'abota kwadayi da bid'a ha wa alam ka sani annahu la yazalu nasu me fi isabati min ahli alhaqqi was sunna mutane ba su taba gushewa ba cikin wasu jama'a na ma'abota gaskiya da riko ga sunna yahdihimullahu wa yahdi bihim ghayrahum Allah na shiryar da su kuma Allah na shiryar da wasunsu wa yuhyi bihim sunana Allah na rayar da sunnar manzansa ta hanyar su wa humul ladina wasafahum Allah ta'ala sune wa'inda Allah madaukake kwatanta su da cewa ma qillatihim inda al-ikhtilaf tare da su ne masu karanci yayin da aka yi sabani fa qala yace wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum ba su yi sabani ba fa mutane ba su yi sabani cikin al'amarin da suke kai ba sai bayan an kawo musu gaskiyar ilimi ya zo musu hujja bayyana ne ta zo musu sun yi wannan sabani ne saboda me saboda zalunci a tsakaninsu fastafinahum sai Allah ya ware waɗanda suke kan gaskiya din fa qala yace fa hadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi min alhaqqi bi idni wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim sai Allah madaukaki ya shiryar da waɗanda suka yi imani gami da abinda waɗancan suka yi sabani to wannan Allah ya shiryar da su na daga gaskiya ya sun gane ta da izinin Allah Allah na shirye da wanda ya so zuwa tafarkinsa madaidaici Allah shirye da mu zuwa tafarkinsa madaidaici wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun sallallahu alaihi wasallam yace la tazalu isabatu min ummati ba za ta gushe ba wata jama'a cikin al'ummata zahirina ala alhaq suna masu bayyana suna masu nasara tare da gaskiya akan gaskiya la yadurruhum man khalafahum wanda ya saba musu ba zai cutar da su ba hatta ya'ti amrullah har al'amarin Allah zai zo na tashin kiyama wa hum zahirun su suna masu samun nasara واضح وعلم كثني رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب وإنما العالم من اتبع العلم والسنن يتكثني ilimi ba tarin karatu da riwayoyi da yawa bane ba tarin littafi bane a'a wa innamal alimu in an malami man ittaba al ilma duk wanda ya bi ilimin shine malami wa sunana da bin sunna wa in kana qalil al ilmi wal kutubi ko da ilimin sa kadan ne littafin sa kadan ne wani laburarin sa yafi cikin masallacin nan wani kuma laburarin sa bai wuce kofar masallacin nan amma mai kofar nan yafi mai cikin masallacin saboda ba tara littafin bane kai karatun kai don Allah ka amfana ka amfanar amma ba ka yi ado da littafi ba ne ka tara littafi ka zauna a gaban littafi littafi ga sunan ana ka ɗaukan hotonka ga littafi amma ka zo wajen aiki kuma ba kai ba ne bai yi ba daidai ne mu tara littafin don da littafi akan samu ilimi tafsiri ne aqida ne kuma sayan littafin kansa yana bukatan ilimi eh sayan littafi yana bukatar ilimi yanzu dalibi don ni daga bani na sani a saye saye na naje na gaya maka wannan magana na yi shi a 1986 85-86 kawai zan shiga a nan bakin man da market akwai shaguna a waje na littafi in na samu dan kudi na kawai sai in je in shiga ina dudubawa sai in duba littafi ina duba duk wanda na ga zan iya karanta wannan fahimci larabcin kawai sai in saya sai na jinar sayo littafin sufaye kawai na zo ina karantawa ibrahim iniyas ya ce waye waye kaza kaza bai shanta ba waye waye daga ba sai na zace littafin na zan canza shi ya san abin da ya sarmi ni ban sani ba na zo na canza to a rashin sanin sai littafi sai kaga ka tara littafi da yawa amma kuma ka rasa littafi da yawa don in za ka sai ka duba wani fanni kai bukata fannin tafsiri ne fannin hadisi ne fannin fikihu ne fannin tauhidi fannin luga fannin tarihi ne duk kowane fanni ka duba wani littafi ne mafi kyawo a wannan fannin in fannin tafsiri ne kam an tafsiri bil fiqh ne ga irin su tafsirin imam qurtubi in tafsir bil ma'thur ne ga irin su ibnu kathir ha in tafsir bi na lugha ne ga irin su ruhul ma'ani da irin su kashaf na zamakhshari wanda suna mu'alaja na qadaya lugha akwai matafsiran da suka shafa dukkan jawanib din kamar hadaiq ruhu wa raihan na wannan Muhammad al-Amin al-Harawi al-Shafi'i man mujalladi 20 da wani abu zai dauko kowane bangare yayi magana akai ga tafsirai ne masha Allah manar ko al-Munir kaga ya kawo janibin lugha sannan yayi tafsiri yayi bayani ga sunan to a tambayi malamai in za su yi littafi ba kawai bane kana da kudi zaka je ka tara littafi zai ka ce ina da littafi to ba yawan littafin bane illa ko kyawu aiki da abin da ke cikin littafi kuma in baka san sayan littafi ba sai ka sayi littafi da zai zama dali bacewanka wanzu sai littafi zai ji magana mai daɗi a lokacin da ya zo ga mara daɗin ba zai gane ba za ka ga takwas mai kyau ne amma biyun mara kyau saboda haka mai hattara kuma kar mutum ya dogara da littafi ya zama shine malaminsa ka sai littafi ka yi karatu ciki a gaban malami amma an kai ce littafi kai za ka dinga daukan hukunci da kanka kai tsaye to kurakuranka za su yi yawa fiye da gyaranka malam ya ce wa man khalafa alkitaba wa sunnata fa huwa sahibu bid'a wa in kana kathira ilmi wa kutubi duk wanda ya saba qur'ani da sunna shi dan bid'a ne ko miyawan littafin sa ko miyawan ilimin sa ba ilimin sa bane in dan bid'a ne dan bid'a ne kare baka barazana gunnan kwarjini ne maka barazana ko da rawanin sa ne ba rawani duk ɗaya ne da gemun sa ba gemun sa duk ɗaya ne ya rike tarbi bai rike ba duk ɗaya ne ya bi sunna ne ko bai bi ba nan magana take wa alam kasan rahimakallah أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم ka sani duk mutumin da ya faɗa a cikin addinin Allah da ra'ayinsa da kiyasinsa da tawilinsa ba tare da wata hujja daga sunna ba da jama'a magabata ba to wannan mutumin da haƙiƙa ya faɗa ga Allah abin da bai sani ba wa man qala ala Allah ma la ya'lamu fa huwa min al mutakallifin duk mutumin da yana faɗi gami da Allah abinda bai sani ba ya kasance daga cikin mutakallifin wa ma ana minal mutakallifin haka annabi yace al mutakallif shine alladhi yaqulu bil ilm mutumin yana faɗin abu bai da dalili ta yana takallufi yana daurawa kansa ya dauka kansa ya kai inda bai kai ba wal haqqu ma jaa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko gaskiya ita ce abin da ya tazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya zo daga manzo sallallahu alaihi wasallam shine gaskiya wanda ya zo daga waninsa ba gaskiya bane wa sunnatu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal jama'atu mujtama alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaji ba in an ce sunna to sunnar manzo ake nufi in an ce jama'a ba wai jama'a ko na gari da yawa ba a'a jama'a ma'ana sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam bi khilafati abi bakr wa umara wa uthmana wa ali na'am a khalifancin abubakar da umar da usman da ali radiyallahu anhu wayannan su ne jama'a da mu je mal rahimahullahu yana cewa ne wa man istasara ala sunnati ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya taikata abin da yake yi akan sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi ashabuhu da abin da sahabbai suka rayu akai wal jama'a da kuma jama'a magabata falaha ya rabota a'a haka ne? ومن قال ومن كان ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلجع على أهل البدع كلها واستراها badanuhu wa salima lahu dinuhu insha Allah ta'ala duk mutumin da ya ya riko ga fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam da abinda sahabbai suke kai wannan mutumin ya riga ya tsere wa yan bid'a ma'ana ya rabu da yan bid'a ya nisance su ya ya ya haye su kuma ya kubutar da addinin sa ya kubutar da gangan jikin sa me yasa malai yace wasaraha badanuhu jikin sa ya huta saboda a cikin bid'a akwai wahalar da jiki ko kuwa ka yi sallah subahi ka zo na ka kewaye kyalle kana kana gingidi ko kuwa ko kuma a ce ranar me za a tsaya ana ta buga kirji wannan kadai ma haba ha mutum ya dauki awa fiye da awa tsofe-tsofe za ka ga yana rawa cikin mutane wai da sunan addini wani ma ya dauki takobi yana dukan kansa dina kwarara wani kuma ya dauki wannan abin nan sarka na sarka mai girma mai nauyi yana dukan bayansa duk jini wai son ali ko son hussein wannan ba addini ba ne addini bai son wahalar da jiki sallafa zainaba yar manzan Allah ta daura igiya in ta ji bacci za ta kama igiyan ta yi sallah don kar ta yi gingiri ta fadi annabi ya ce me haka ta ce hukunce kowannen ku yayi sallah yana da nishadin sa sai malamai suka ce kamar yadda sunna ce kai ji kai tashi kai sallah cikin dare sunna ce kuma ka kwanta kai bacci in ka ji bacci na'am لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صبر النبي صلى الله عليه وسلم يتي ستفترق أمتي وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يتي ألما تنا ربوا كما يبين من الناجي منها وأين ما يتيلا أتكم وإن الربوا فقال يتي ما كان ما كنت أنا عليه وأصحابي abin da ni da sahabbai na muke kai shine tsirar to annabi ya buga kirji ne ya dake jikinsa da takobi ko sarka ko ya raya da daren haihuwansa abinda ya ishe ka ya ishe shi ya ishe ka mana fahada huwa shifa'u wal bayanu wal amru wal alwadi wannan da muka yi bayani fa shine waraka shine bayani shine al'amari wanda yake mabayyani wal manar al mustaniru shine fa haske mai haskakawa wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wat ta'ammuq ina gargadin ku ku nisanci zulfafawa wa iyyakum watanattu ina gargadin ku ku nisanci tsanantawa at-ta'ammuq zurfafawa tanattu tashdi cikin al'amari ka dinga dauka abu mai tsauri mai karfi wa alaikum bi alaikum bi dinikum al-atiq na hore ku da ku rike na addinin ku abin da yake atiq abu mai asali atiq shine abu tsoho abu tsoho addinin da annabi ya zo da shine atiq wale tawafu bil baitil atiq to addini kuma atiq shine abin da yake na farko farko wanda magabata suka bari ku rike shi na'am ina muke mala yace wa alam ka sani anna ad-din al-atiq addini atiq shine ma kana min wafati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qatl uthman ibn affan daga ran da aka ce annabi ya koma ga Allah ai Allah ya ce alayhi akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina Allah ya cika addini to daga ran nan zuwa lokacin da aka ce an kashe Uthman wannan shine addini mai lafiya bayan shi aka samu wannan kungiyoyi duk abin da ka ji daga baya ka auna da na farkon babu to bar na baya rike na farkon وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف كش عثمان شيني فرقون للربوة كما شيني فرقون سابان الأمة فتهاربت الأمة أمة تدنجك ياكي ياكي أتكان انت وتفرقت تال الربا وتبعت الطمع والأهواء تابي قدعيد سنزوتيا والميل إلى الدنيا تابي كركات زوغ دنيا فليس لأحد رخصة في شيء أحدث babu sauki ga kowa cikin sabon abu da ya kawo cikin addini Allah ba zai bar shi ba malam yakun alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam matukar annabi sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa kai to wannan abin baya da hujja ba za a bar mishi ba aw yakuna rajulun yad'u ila shay'in ahdathahu man qablahu min ahli bid'a ko kuma mutum ya zama to yana kiran mutane zuwa ga wata bid'a wanda ba shi ya kirkira ba wani wanda ya riga shi ne ya kirkira amma shi ya zo yana bin wannan bid'ar yana aiki shi ma baya da hanzari fa huwa kaman ahdathahu daidai yake da wanda ya fara shi ma faman za'ama zalika aw qala bihi faqad radda sunnah duk wanda ya kirkiri bid'a ya riya yace wannan shine daidai ko kuma ya ce shi za a bi ya kira mutane to wannan mutumin ya mai da sunar manzo sallallahu alaihi wasallam wa khalafa al wal jama'a ya saba wa gaskiya da kuma jama'a wa abaha al bid'a ya halatta da ai bid'a wa huwa adarru ala hadhihi al ummati min iblisa ya fi cutar da wannan al'umma fiye da iblisa don iblisa an san shi iblisa ne duk wanda ya bi shi ya san ya bi kafiri ya fi watacce ko kuwa amma wanda yake bid'a fa shi yana ganin addini yake yi yanzu wanda yake wazifa me yake yi a ganin sa addini ne mai maulidi me yake yi a ganin sa addini ne to tunda addini ne yaushe zaka tuba amma wanda iblisa ya dauke shi ya je yana sata yana ƙarya yana zina yana waye abin da yake ya san me yake yi ya san haramun ne ya san laifi yake yi yana ɓoyewa mutane yana fatan ma Allah ya gafarta mishi ya tuba in ya samu dama zai tuba yana dama ya bari don ya san zunubi ne wannan shine bambanci tsakanin bid'a da zunubi bid'a mai shi yana ganin addini yake yi zunubi kuma mai shi ya san zunubi ne ka san kai laifi amma wannan yana ganin addini yake yi to daga addini kuma yaushe zaka tuba yaushe zan tuba daga salatin annabi yaushe zan tuba daga rakatul fajri wa abu rabbaka hatta yati yakal ina muke malai ce wa man arafa ina muke wani ruwan nan wa man arafa ma taraka ma taraka ashabul bid'i min as-sunna duk mutumin da ya san abin da yan bid'a suka bari na sunna wa ma faraqu fihi da kuma abin da suka rabu da shi fatamassaka bihi ya riko ya riko ga wannan abin fa huwa sahibus sunnati wa sahibul jamaa duk mutumin da ya san abin da 'yan bid'a suka bari na sunna suka rabu da shi shi kuma sai ya rike wannan abin da 'yan bid'a suka bari na sunna shine ma'abocin sunna da jama'a hmm.
a yau ma ga shi aka baka umar usman baya danganta a idan mutum ya jera abubakar umar usman ya sa ali a ciki gwadon kuma saboda matsalar ware ali a ce shi kaza shi kaza an kashe wani matsayi kuma mun hadisin da muka karanta na farko mun kasance muna ambata a zamanin annabi muna cewa abubakar umar usman annabi baya inkari to shi yasa yana tafi akan wannan amma ba wai yana barin ali a baya bane hashahu ahlus sunna ba aikinsa bane ya kushe ali an san matsayin ali wanda suna inkarin mayawa suna inkarin usman abokar da umar kamsu a wajensu ba mutum bane usman sun riskar da shi amma wanda ya tsole musu ido kamar su bin nan na'am ina muke هو صاحب السنة وصاحب الجماعة وحقيق أن يتبع يا تنتنت أبيشي وندي أيكي السنة يا تنتنت أبيشي وأن يعانى يا تنتنت أتيم كامسا وأن يحفظ كو da kuma ya cancanta a kiyaye shi a tsare shi ma'ana a kare lafiyarsa wa huwa mimman ausa bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya na a kula da su نعم ina muke ma'alin rahimahullahu ya ce ka sani wa'alam ka sani an na usulal bidan arba'atu abuwabin wato asalin bid'a kofofi ne guda hudu ya ta sha'abu min hadhihi arba'ati ithnani wa sab'una hawan salasa wa sab'ina ba yanzu yana so ya nuna mana kungiyoyi saba'in da biyu da za su je wuta ina ne asalinsu guda hudu ne guda hudun nan a cikinsu ne aka samu saba'in da biyu tunani wa saba'una na'am hawan son zuciya wato saba'in da biyu sun mai yasiru kullu wahidin min albida'i sannan kuma kowane daga cikin bidoyin nan ya kasance ya tasha abu hatta yasira kulluha ila alfaini wa samanumiya dala haka ne ba har zai rarrabu kowanne kuma ya kai har 2,800 kullu ha dalala wa kullu ha finnari illa wahida dukkan su bata ne dukkan su kuma yan wuta ne guda ɗaya ce za ta tsira wa huwa man amana bima me bi hadha kitabe wanda iman da abin da ke cikin wannan littafin wa ataqadahu ya kudure shi min gairi ribatin ba tare da kokanto ba min qalbihi a zuciyarsa wala shukin ko kuma shakku wa huwa sahibu sunnati wa huwa naji insha Allah na'am to fa wannan rabuwan da ya kai mu din gaskiya sun yi yawa 72 wannan kungiyoyi guda hudu ah, ana abin nan din su eh, kamar haka akwai shi'a akwai kadariya ha akwai khawarij sannan akwai jahamiya ha a wayannan ne aka samu wayannan din cikin su aka samu bangarori bangarori kowa ya dinga samun rassa a cikin sa rassan nan suka kai wannan adadi in kun duba a cikin sharhin kudin akwai wasu bayanai da malam yayi ga wayanda suke da littafi mai sharhi sai ku duba in kuka koma gida malam rahimahullah yace wa alam anna nasa law waqafu inda muhdathatil umuri wa lam yatajawazuha bi shay'in wa lam yuwallidu kalaman mimma lam yaji bihi fihi atharun an rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi lam takun bid'ah na'am mala ce ku sani da mutane sun tsaya daga inda aka kirkiro abubuwa mutane suka kirkiri bidiyo'i sai kuka kyale ba ku wuce ba ba ku yi magana a kai ba ba ku sabantar da wani al'amari ba gami da abin da wato bai zo ba daga manzo sallallahu alaihi wasallam ko sahabban shi ga bid'a tana nan amma ku da kuka zo kuka ganta sai kuka tsaya akan abin da magabata suke kai ba ku yi magana akan bid'an ba ba ku yi aiki da ita ba ba ku shige ta ba to wannan bid'ar za ta kai labari amma yayin da kudin kuka dinga leko wannan ya dauko wannan wannan ya dauko wannan to an dinga rayar da bid'an kenan ana updating dinta sai kaga ta dinga yaduwa cikin al'umma inda an tsaya daidai akan abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba yi shishigi ba da bid'a ba ta kai labari ba shine malai ce karshe lam takun bid'a da ba a samu bid'a ba amma wannan abu ne da Allah ya kaddara zai faru ba wanda zai iya canzawa wa alam kasani annahu laysa bainal abdi wa bain an yakuna mu'minan hatta yasira ha kafiran kasani fa wato laysa bainal abdi ko babu tsakanin bawa wa bain an yakuna mu'minan da tsakanin ya zama mumini ha hatta yasira kafiran har sai ya kasance kafiri illa an ya jihada shay'an mimma anzalahullah mutum mumini wanda ya imani da Allah ya zama kafiri bai yiwuwa sai in ya yi inkarin wani abu da Allah maɗaukaki ya saukar in dai mutum mumini ne a baya mun yi magana mai kama da wannan malam yana nuna cewa mutum ba zai zama kafiri ba sai in ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya kirga mana abubuwa wajen guda hudu ko idan mutum ya karyata aya ya mayar da hadisi ya yi sallah ga wani Allah ko ya yi yanka ga wani Allah to anan ya tsaya wancan nan to wannan kuma ya nuna cewa mutum dai mumini ne ba abin da zai zama zai damar da shi kafiri sai in ya yi jihadi ha ga wanda ga abin da Allah madaukake ya saukar au yazida fi kalamillahi ko ya yi ƙari a kan maganan Allah au kusa ko ya rage daga maganar Allah au yunkira shay'an mimma qala Allah azza wa jal ko ya inkari ga wani abin da Allah madaukake faɗi au shay'an mimma takallama bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko wani abu daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana da shi fattaqillaha rahimakallah kaji tsoron Allah ya kai bawan Allah wanzur li nafsika ka dubi kanka wa iyyaka ina maka gargadi wal guluwi fid din da shishige cikin addini kar ka zurfafa cikin addini ka bar addini a yadda yake fa innahu laysa min tariqil haqqi fi shay shi guluwi ba komai bane akan tafarkin gaskiya inda gaskiya kake so to ba shi shigi ba guluwi sallah alwala azumi zakka ibada duk wata ibada da aka samu ba shi shigi in an yi haka a zauna lafiya نعم ku ne za ku tsaye da ni ba ni ba zan tsaya ba mala ya ce wa jami'u ma wasaftu laka fi hadha alkitabi fa huwa an Allah ta'ala dukkan abin na wasafa maka cikin wannan littafin sun zo ne daga Allah subhanahu wa ta'ala wa an rasulihi sallallahu alaihi wasallam da kuma manzo sallallahu alaihi wasallam wa an tabi'in da kuma tabi'ai ha na'am wa asabihi a wajen ku wa an asabihi eh a wajen ma ya nuna wa an asabihi da kuma sahabbansa wa an tabi'in da kuma tabi'ai ko wa an alquruni thalath ko wa an alqarni thalith min alqur ila alqarni rabi da kuma daga karni na uku zuwa na hudu duk bayani da nake yi daga maganganun magabatan ne don shi ma na karni na hudu ne to abin da yake bayani aya ce ko hadisi ne ko maganar sahabi ne ko maganar tabi'i ne ba wai ya dauko ra'ayinsa bane ya jefa sai dai a cikin maganar da ya dauko daga ko tabi'i da ko daga ina akwai maganganun da muka mayar in ba ku manta ba mai da magana biyu zuwa uku haka don babu dalilai da suka garfafa wani kuma akwai dalilin amma hadisin yana da rauni na'am mu je ko fattaqillaha ya abdullah ya bawan Allah ka ji tsoron Allah wa alayka bit tasdiqi ina horonka da ka zama mai bada gaskiya wa taslimi da mika wuya wa tafwid da jingina al'amari ga Allah wa rida da yadda bima fi hadha alkitab da abin da ke cikin littafin nan wa la taktum hadha alkitab wa la taktum haka ne hadha alkitaba ahadan min ahli alqiblati fa asa an yurda Allah bihi hayranan ila an hayratihi wato kada ka boye wani abu daga cikin wannan littafin daga ma'abota alƙibla mai yiwuwa wannan littafin Allah zai mayar da wani ɗimautacce ko ɓatacce daga batansa zuwa tafarki madaidaici aw sahiba bid'atin an bid'ati ko ma'abocin bid'a Allah zai dawo da shi daga bid'arsa aw dallan an dalalatihi ko ɓatacce daga batansa fa yanjuwa bihi sai ya tsira daga dalilin wannan littafin saboda haka in ka karanta karka je ka boye ha ka bai wani ya karanta ko ka karantar da wani yana cewa fattaqila ka ji tsoron Allah wa alayka bil amri al awwal al atiq na hore ka da ka riki al'amari na farko da daddai din nan addinin gaskiya wa huwa ma wasabtu laka shine abin da na wasafa maka fi hadal kitabi cikin wannan littafin fa rahima Allahu abdan Allah ya ji kan bawa wa rahima walidayhi Allah ya ji kan iyayensa waye qara'a hadal kitaba da ya karanta wannan littafin Allah ya sa muna ciki wa bassahu ya yada shi cikin al'umma wa amila bihi yayi aiki da littafin wada'a ilaihi ya kira mutane su karanta littafin wa tajja bihi ya kafa hujja da littafin fa innahu dinullahi wa dinu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wannan fa shine addinin Allah shine addinin manzo sallallahu alaihi wasallam mu tsaya haka na mu je na to muje muje muje to malam yana cewa rahimahullah fa innahu min al fa innahu man istahalla shay'an ku sani lalle duk mutumin da ya halatta wani abu khilafa ma fi hadha al kitabi sabani abin da cikin wannan littafin fa innahu laysa yadinu lillahi bidinin shi ba yana addini ne na Allah ba wa qad raddahu kullahu lalle ya mayar da shi dukkan sa na'am wato yana nufin kamar da ke cikin wannan littafin wato na manhaji na ahlus sunna wal jamaa wanda ya kawo a dunkule a dunkule amma bai fayyace su ya gama duka ba rahimahullah na'am malam yace wa qad raddahu kulla ya mai da shi duka kama law anna abdan amana bi jami'i ma qala Allah azza wa jal kamar mutum ne ya yarda da dukkan abin da Allah madaukaki ya faɗa illa annahu shakka fi harfin sai dai ya yi shakku ga harafi guda fa qad radda jami'a ma qala Allah ta'ala da hakika ya mai da dukkan abin da Allah ya faɗa fa huwa kafirun shi kafiri ne kama anna shahadata anna an la ilaha illallah kamar yadda shaidawa ba abin bauta da gaskiya sai Allah la tuqbalu min sahibiha ba za a karba daga ma'abocinta ba illa bi sidqin niyya wa khalis al yaqini sai da gaskiyar niyya da kuma kyakkyawar yaqini ta cikin yaqini tuk za a karba wa kadhalika la yaqbalu Allahu shay'an min as sunna hakan na Allah ba zai karbi wani abu daga sunna da mutum yayi ba fi tarqi ba'dhin ko cikin barin wani daga sunna din wa man taraka min as-sunnati shay'an faqad taraka as-sunnata kullaha wai wai wai wai ya dai eh magana sa gaskiya ce idan mutum ya bar sunna daya ya bar sunna duka ma'ana idan mutum ya bar abin tauhidi aqida daya ya bar aqida duka abin da ya shafi Allah abin da ya shafi gaibu kace ka yarda da wannan kaki wannan ba zai yi ba amma kace sunna sunnoni annabi sallallahu alaihi wasallam ne in mutum ya bar sunna ɗaya ya bar sunna duka kaga ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum na na muke malam yana cewa rahimahullah fa alayka bil qabul ina horonka da ka karba wada an kal mumalaha wal lajaja ko al mumalaha wal lajaja fa innahu laysa fi dinillahi shay wa zamanuka khassa zamanu su'in fattaqillah la ilaha illa allah malam yace kabar walgi kamar kamar wasa ne kamar ja baya kana ɗarɗar da karban abu da kuma jayayyan abu lajaj na'am wato mutum ya bar wasa ya bar musu abin da ya zo maka na sunna karka ja baya wajen karba kuma in za ka karba banda shishigi banda wasa da ita ya ce yin hakan baya cikin addinin Allah wasa ko sakaci baya cikin addinin Allah amma sai yake cewa mai musamman ma a zamaninka ya ce fa'innahu zamanin su'in ko? zamaninka fa zamani ne mara kyawu babu wato zamani ne mara kyawu saboda haka kaji tsoron Allah na? banji ba eh zamaninka baya cikin kurun mufaddala zamanin fitina ne bayanan karnin rabi'a ba aha idan abu ya zo maka ba wasa ba jayayya ha an ce sunna karka yi wargi karka yi jidali karka yi jayayya ka karba ka mika wuya Allah ya samu dace ina muke to alhamdulillah an je karfe biyar yayi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh